الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masjidu darul qur'an dake daura da gidan distinguished senator Muhammad Danjuma Goje dake wannan unguwa ta Fantami nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mana akhta'ul musallin kusakuran masallata na babban malami al'allama a sheik muhammad al'allama a sheik muhammad siddiq ilmishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar yini irin wannan yini din yau da muna yinin laraba daren alkamis wanda yau din ya yi daidai da 26 ga watan ɗayan musulunci yau hijira na da shekara 1446 daidai da 31 25 ko? na'am 25 ga watan ɗayan musulunci watan al-muharram yau hijira na da shekara 1446 daidai da 31 ga watan bakwai watan julai na shekara ta 2024 a miladiya idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin bayanin da ma yake mana game da kusakurai da ake samu game da sallar juma'a mun karanta kusakurai da ya shafi juma'a har wajen guda 17 yau za mu tashi kuskure na 18 a cikin kusakuran da suke afkuwa game da juma'a a shafin littafi na ɗari da goma sha tara, wannan kuma shi ne darasinmu na hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi insha Allah maliki cewa alkalamu asna alkutuba daga cikin kusakurai da wa'ansu daga cikin masallata suke aikatawa shi ne yin magana lokacin da lemai yake gabatar da kutuba babu shakka wannan kuskure ne mai girma akwai yiwuwar ma mutum zai rasa sallar juma'a sa gaba daya magana a lokacin da liman yake kutuba ko kana cikin masallaci ko kana haraba in dai liman ya fara kutuba to aikin ka kai shiru ka saurara abin da yake faɗa cikin kutuba kamar yadda mun sha faɗa cewa kamar a mazhaba ta Imam Malik bin Anas Allah ya masa rahama har illimin ya fara kwaɗuba to kawai hukuncin an fara sallah duk abin da kai to kamar kana cikin sallah ne ka aikata shi saboda in har liman ya hau mimbari ya fara kutuba to wajibin masallaci ne yayi shiru da bakinsa duk abin da zai jawo ma kai magana ko kai wani motsi wanda zai fidda kai daga hayar sallah to ya kamata ka kawar shi masa maliki cewa huwa qat'un yaqau fihi a awam annas yace shine wani kuskure wanda da yawa daga cikin gama garin mutane suke aikatawa fa yahmisuna bi ba'd al-kalimat asna khutbat al-imam suna musmus da bakin su kamar can da yake cewa fala tasma'u illa hamsa kaji haka musi sautin baya fita haka haka ke ji dai kamar mutane suna magana amma sautin baya fita to ko da wannan ne haramun ne matukar liman iya kutuwa ana fahimta a malaki cewa wa qad amara annabi sallallahu alaihi wasallama bil istima' ila al imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a saurara a jilima ka bada jinka da kulawanka da sauraronka ga liman a lokacin da liman ya hau minbar ya fara kutuwa fakali yake cewa man gasala yawmul juma'a duk wanda yayi wanka domin tafiya juma'a waqtasal ya yi wanka wanka irin na sunna wa bakkara wa takir ya yi wanka ya yi jijjifi kuma ya sanya turare jikin shi wa mashawa lamiyar ya tafi a kafa bai hau abin hawa ba wajana min al-imami ya je kusa da liman ma'ana ya samu sahun gaba kenan wastama ya saurara ya ji kuduba walam yalgha bai lagawo ba bai wani wargi a lokacin da ya zauna liman iya kuduba ba kana lahu bi kulli qutwa ajru sana ma'aikin Allah ke cewa kowane taku yayi zuwa masallaci in ya cika wannan sharudan kowane taku za ba hiladan shekara guda shi a wannan bonus din iya da yawa ba karamin yawa gare shi ba ka taka ka je masallaci kai wanka da farko wankan juma'a wanda an ce wanka a shari'a duk wanka kala ɗaya ne a shari'a yadda niyya ta bambanta ka yi wanka domin tafiya juma'a ka tafi da wuri shi ne wa bakara wa takir kuma allah ya sa kana da turare ka sanya wa kayanka ka tafi da wuri-wuri masallaci wadana min al'imam ka je ka je kusa da liman ka samu sahun gaba sannan kuma wasu tama idan liman ya hau mimbari ka tsaya ka saurara sosai ka ba da attention ɗinka ga liman sannan walam ya laga ba ka yi lagau ba lagau ko ko ka yi haka a gabanka ka ture wata ƙasa ko ka ainihin ishara ga wani iya magana ya yi shi inda halimin iya kurba na kirga su da lagau wannan ana fahimtar wannan to ba ka yi wannan ba har liman ya kammala kwatsaba ya sako aka yi sallah da kai to ma'aikin Allah ya ce albishirinka kowane takun da kai zuwa masallaci na dan shekara guda za a baka fayalaha min fadla wannan farla Allah ya samu da darbo a ciki malik cewa wa kauluhu da fadin sa sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal juma'a an sit wal imam yaqtu faqad lagauta idan wani dan uwanka a masallaci iya magana iya surutu kuma liman ya fara ba. idan ka ce masa an sit kai ishiru ba an fara ba, to kai ma kai laifi an fahimta ka bar shi kawai dake cigaba da surutun shi ko ce kai kai kai shiru an fara ba, to kai ma lagau kai lagau lagau kuma shine kamar mutum kawai ya rasa ladan juma'arsa juma'arsa kuma azhar ko a yanke wani kaso mai yawa a cikin sallar ladan juma'ar a fadda shi gifi ana fahimta واستدل العلماء بحديث ابي هريره malamai suna kafa dalili da hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya kare da shi as-sabiq wanda ya gabata ba ala tahrimi anwa'il kalam mutlaqan cewa kowane irin nau'in zanci in dai liman ya fara kutuba to haramun ne in dai liman ya fara kutuba to yin wata kalma yin wata magana to tana iya daukan matsayin haramci ana ganewa walau kana amran bi ma'rufin mali ce koda magana nan umarni ne da kyakkyawa umarni da kyakkyawa ba irin lajin da ake samu karkashin shi amma har illiman ya fara kuɗi ce wannan ma ba za ka yi ba magana koda amru bi ma'rufin ce ba za ka yi ta ba wa huwa qawlu malik wannan shine maganar imamu malik wal auza'i da imamul auza'i wa aba yusuf wa muhammad wa ahmad duka wannan magabata kaulin su kenan magana ko cewa al'amru bil ma'ruf ne magana ka ba za ka yi ta ba in dai liman ya fara kutuba ana fahimta qala ibn hajar malik ibn hajar al asqalani Allah ta'ala ya masa rahama an abi hurairah radiyallahu an shi ma da dogon isnadi zuwa ga sahabi abu hurairah Allah ya kare da shi fi akhiri hadal hadis a ƙarshen wannan hadis ba da kaulihi faqad lagauta da ma'aikin Allah ke cewa haƙiƙa wanda yace dan uwansa yayi shiru liman ya fara kutuba yayi lagau yace alayka bi nafsika shi shawarar da ke baka yanzu ibnu hajar ka kiyaye kanka kawai inda ya kawo shigo masallaci liman ya fara kutuba to ka kiyaye kanka duk wani abin da zai ja haka yi magana ko kai wani babban motsi to ka kiyaye shi وكذلك الحكم في حق من يسمعها عند الاكثر hakanan a malamai mafi yawa suka ce ko da sauraron kuɗubar kake baka ganin liman to shi ma na hukuncin iyakanka baka samu cikin masallaci ba haraba ka samu sautin liman iya zuwa kana jin kuɗubar sa to kai ma wannan hukuncin iyakanka kai shiru ba kai ba magana inda al'akasa ƙalu suka ce an yi tsallake? to ina zuwa alaika bi nafsika wasu dalla bihi alaman ijami an wa'il kalam ko? suka kafa hujja wajen hana suka kafa hujja da wannan hadisi ya ba da dalilin cewa a alaman ijami an wa'il kalam an hana dukkan wani nau'in zance idan liman ya kutu ba hal al-kutuba a lokacin da liman ya kutu ba an fahimta wancan hadisi shine dalili na cewa dukkan wani nau'in zance an hana kai idan lokacin da liman ya kuma wa bihi kalal jumhur fi haqqi man sami'aha hakanan haƙƙi hakanan malamai mafi yawa suka ce in dai har sauti iya zuwa ma kana jin kutubar liman to shi ma wannan haƙƙin iya wuyanka yin shiru da kame magana da sauransu kai ma hukuncin ya shafe ka وكذلك الحكم في حق من لا يسمعها عند الاكثر hakanan koda baka ji in dai ka zo masallaci liman ya shigo ya fara kutuba ko baka ji in dai ka san ya fara kutubar to shikenan kai ma ba za ka yi magana ba ko kana haraba a ce speaker ta dauke ko ba wutar lantarki ko wani abu ya faru sautin baya zuwa ma in dai har ka san liman ya hau kan minbari to kai ma wannan hukuncin da shiru iya kanka ba za ka ci ai ba na jin abin da yake faɗa ba a'a koda baka ji inda ya hau kan mimbari to haka mafiya yawan malamai suka ce kai mahukuncin yara ta auyanka ana fahimta shine inda al-aqsa a qalu suka ce idza arada al-amr bil ma'ruf falyaj'alhu bil ishara idan har abinda zaka abinda zaka fara din al-amr bil ma'ruf ne kuma liman iya khutba la budda sai ka fada suka ce to kai ishara kai kai nuni ayi abu amma karka furta furucin da fita wa ammal kalamu amma ita magana li darura fala ba'as bihi idan larura ce kamar ta halakar rai ko ko salwantar dukiya an ce in dai larura ta kai ga wannan abu biyun halakar rai ko halakar dukiya ko wata gobara ko wani abu to wannan fala ba'as bihi babu laifi ana bayyana wannan qala ibn hajar malik ibn hajar yake cewa fa yumkinu an yakhussa umum al-amr bil insati mislu zalika ka ka amrin arid fi maslahati amma fi maslaha fi maslahatin ammati malik ta fa yumkinu iyayewa a an yakhussa umum al-amr wancan umumin da hadisin ya dau yayi magana umumi ne yazo hanin magana game da mamu idan liman ya fara kutuba to akwai yiwuwar a masa takasisi alkas ba'd al'am shine bayan an game hukunci su kuma dan warewan su abu an bai mishi wannan kace ba dukkan mu cikin masallacin nan kaza amma banda wani banda wani shine takasisu ba'd al'umum kenan takasisun ba'd al'amim to wannan yazo a qur'ani da yawa yazo a qur'ani da yawa irin wannan misalan am da khas am da khas iya cikin sharɗin ma da malamai suke cewa dole sai ka san sannan zaka zauna ka fara tafsirin Qur'ani an bayyana to akwai takasisi umumin da aka yi akwai takasisin yin shiru misal zalika misali ka am ka amrin arid kaman wani abu ya bujiro wajen maslahar da yawa daga cikin mutane an bayyana kamar misali waɗanda suke gaba laƙadar a ce wani abu ya yi sufa ko wata wuta ta kama su kuma an su basu gani ba ya halatta a musu magana ko da neman ya kuma wani kuwa hankali ba wuta tana ci a can ko kuma wani abu da sauransu wannan suka ce ba wani abu inda amurin ne ari kama kasa ba aduhun min raddi salam li wujubihi wa su kuma sun ce in dai sallama aka ma za ka mayar domin ita amsa sallama wajibi ne duk wanda ya ce ma assalamu alaikum to kace wa alaikum assalam wajibi ne ana fahimtar wannan to wa an su daukan wajibcin amsa sallama sai suka ce to ko da liman iya ma iya kutuba aka ma sallama zaka amsa shi ma wa an su daga cikin malamai wa naqala sahibul mughni wanda ya rubuta littafin al-mughni ibnu qudama kenan ya ce ittifaqi ala anna al-kalam alladhi yajuzu fi salati yajuzu bil khutbah cewa duk magana da ta halatta kai a sallah to ta halatta kai liman ya kutuba kuma yanzu wannan dole akwai fiqihu anan da ya kamata mu ƙara sani idan larura wanda za ta kawo maslahar sallah ko larura wanda za ta iya halakar da al'umma ko larura da za ta iya halakar da dukiya to ya halatta ko ana cikin sallah a yi magana kuma wannan maganar ba ta ɓata sallah ba ƙabli a kanta ba ba a dakanta ana fahimta misali magana a cikin maslaha ta sallah kamar liman iya sallah sai ya samu rafkanuwa sai aka masa tasbihi aka ce mai subhanallah domin a tunatar da shi irin rafkanuwar da ya a sallah to bai gane abin da yi ba an ce mai subhanallah amma ya kasa gano wanne kuskure ya a sallah ya kama dibi-dibi to haka to ya halatta wanda daga cikin mamu ya ce akar makalau abu kaza ne baka yi ba ka faɗa da yaran da zai ji in kai wannan domin sallata inganta baka da matsala baka yi da biyu ana fahimta ko kuma ya yi raka'a hudu kamar isha ko azhar ko la'asa ya zauna ya yi tahiya maimakon ya yi sallama sai ya meke aka ce mai subhanallah subhanallah ya ƙi dawowa sai ku ci aka maka lawa sallah ta cika ba wannan raka ta biyar kai mana ba a sosai kuwa idan ya ji ya gane sai ya dawo ya zauna ya sallama sai ya ba da shi kenan to duk irin wannan magana da za ta kawo maslahar sallah shari'a ba ta daukan ta laifi an fahimta ko maganar da za ta kawo kubutar rayuwar wa'ansu ko a ce masallacin akwai rijiya kuma ga wani can ya taho makaho ne zai iya fadawa kana sallah ba za ka ci kai wallahi ba don sallah nake ba aida na masa magana a sai ci malam makawo rijiya a gaban ka ibaya shikenan sai ka shiga bar sallar ka ba abin da ya shafe ka an bayyana wannan da halakar rai da salwantar dukiya da maslahar sallar sai an yi magana liman zai gano kuskuren sa duk ya halatta ya sallar magana da haramun ce a sallah magana da bata da alaka da waɗannan ba ta da alaƙa da gyaran sallah ba ta da alaƙa da halakar rai ba ta da alaƙa da salawar da dukiya to wani an kai wannan magana ka aikata rafa sallah an bin janna to shine malik yake cewa ibnu qudama yake cewa duk abin da ya halatta kai magana kana sallah shari'a ta halattar ma shi to haka nan wannan abin ya halattar da kai magana liman iya kuduwa an fahimci magana sai malik yake cewa a كتحذير الضرير من البائع kamar ka gargadi ko ka nusar da wani wanda ya zo gadangadan zai fada rijiya kamar makaho ko wanda baya gani sosai ya zo zai fada wata rizabuwa ko wata rijiya ko zai hau titi mota ta make shi to ya halatta ga masa magana musamman a yanzu lokacin da daukan wayan nan yayi yawa za ga mutum iya tafiya amma ya doso titi gadangadan amma wala sai ga gama ba titi da so bai sani ba to irin wani ya kamata a dinga kulawa ana musu magana malik ya ce wa ibaratu shafi'i ibara ta imamu shafi'i da yi wa iza khafa ala ahadin lam ara ba'san iza lam yafhama anhu bil ima ay al ishara an yatakallam imamu shafi'i cikin fatawarsa yake cewa wa iza khafa ala ahadin idan kana jin tsoron wani zai iya fadawa halaka amma lam ara ba'san yace shi bai ga laifi bai ji imamu shafi'i iza lam yafham anhu bil ima idan baya fahimtar ishara kai ta mai ishara bai gane ba kuma gadan gadan ya tafi fadawa ga halakar to yace babu laifi an yi takalama kai magana in kai magana ba kai laifi ba wa qad istasna min al insati fil kutuba ma idan ta halak khatib ila kulli ma lam yashra hakanan an bawa an an togace shirun shirun da aka ce liman mamu yayi idan liman iya kutuba to wannan abin ma da malai kawo anan ban da shi shi ma ya halatta kai magana idan har liman ya tsallaka ya fara wani abin da ba shari'a bane ba to ya halatta mamunsa ko na'ibinsa dan nusar da liman ya dawo in ya dau zafi da yawa a gane ko ya sauka daga layi iya neman house shoulder to ya halatta ma abin nan wani daga cikin na'ibansa ko ladan sai aka ramuka Allah a dawo kan mamman in kudu ba a sosai ku ya halatta wannan don kuka baro an su limama har sai su yi zagi ma musamman yanzu lokacin zafin nan da ɓace-ɓace yasa ba a son a bar liman ba ba mataimaka kusa da shi dole ma na'ibansa zamto suna kusa da shi daga sanji zai saki layi to ya halatta ka tashi ka je ka rada masa a kunnansa yawa kar ya sau layi wannan ya halatta ai an bin janna shine ila kulli ma lam yashra dukkan abin da ba shari'a bace liman zai kama shi a cikin kutuba to ya halatta a nusar da shi ya dawo layi kuskure na 19 salatu zuhur ba'da al-jama'a wa'ansu suna zuwa bayan an da daga juma'a sai sallar azhar a gida ana fahimta to wannan kuma kuskure ne idan an yi juma'a juma'a ta wakilci azhar a wannan yinin in dai aka yi juma'a ba wata azhar ta wajibi amma wa'an suna ganin wai in aka yi juma'a ba ta ɗauki azahar ba sai an yi azahar wannan da yawa da an fahimci wani an ɗora kan wannan fahimtar kuma kuskure ne mai girman gaske malike cewa nara kasirin min awamil musallin za mu ga da yawa daga cikin gama garin masallata ya kumu na ba da salatul juma'a ana sallama daga sallar juma'a za su tashi bi a adadi salatul zuhur wai za su rama sallan azahar da basu ba zannan minhum anna salatul juma'a la tajzi'a an salatul zuhr zatan su shine wai sallar juma'a bata isar da yin sallar azhar ba wai ita ma za ta zai yi ta wa haza in fa'ala bi ghairi darura aw uzrin fa huwa bid'a wa dalal had in mutun ya aikata wannan ba da larura ta rashin ilimi ba ko wani uzuri na rashin zali to hakika yazo da bid'a yazo da bata kuma an fahimta in dai ka aikata wannan kana san ka san hukuncin ka aikata to ka zo da bid'a ka zo kuma da abin da yake bata ne bai shirya ba domin lam ya fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai aikata wannan ba wala ashabahu min ba'di haka nan sahaban da suka zo bayan sa ba su aikata wannan wa khairul huda huda rasulillah mafi alkhairin shirya ita ce shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala shakiri malan shakiri yake cewa wa salatu zuhri ba'da al-jum'a bid'ah wa dalalah mutum ya ƙudire sai ya yi sallar a zahar bayan juma'a to ya ce wannan bidi'a ce ko ɓata ne bidi'atun wa dalalatun bidi'a ce kuma ɓata ne wa shara'a malam wa shara'a lam yashra wa shar'un lam yashra kuma ka shar'anta abin da ba a shar'anta shi ba an gane ko fa yattahattama tarka to wajibi ne ka bari in dai zaka na yi wajibi ne ka bari amma in ka ci gaba da haka to kana kan bata kana kan bidiya ana fahimtar wannan amma ina ganin muna ai ba wani abin ma bai zo nan ba ko yawwa yawwa indai a sanade ni kan ban taba ban ji ana yi ba amma kuma da an ka je wani gun suna yi tunda har ma laika ya cikin rubutun suna yi a wani gun an fahimta sai ma yake cewa a in inna salatul zuhur ba'da al-jumu'ah domin ita yin sallan azahar bayan sallar juma'a lam yusalli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala marra wahida fi hayati a ce manzon Allah ya maimaita sallan azahar bayan yayi juma'a to manzon Allah bai taba yin wannan ba ko sau ɗaya a rayuwarsa wala amara biha bai umarni ayi ba wala ragaba fiha bai kwadaitar ayi ba wala fa'ala ahadun min al-khulafa al-arba daga cikin kalihofi nan guda hudu ba ɗaya da aka nakalto yayi irin wannan abu abubakar umar usman aliyu allah ya kare da su ba wanda aka nakalto ya yi ko ya yi umarni ko ya kwadaitar da kai a zahar bayan kai sallar juma ba a samu ba wala ahadun min sa'iri sahaba ba a samu ɗaya ba daga cikin sauran sahabbai wala tabi'ina wala tabi'ihim da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ba a samu ɗaya daga cikin su an nakalto ya yi wannan ba wala a'imma al-arba da malaman nan guda hudu suna al-a'immatul arba' abu hanifa imamu malik imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal suna al'a'imma al'arba wala ashara ila, ila zalika wahidun minhu ba samu ɗaya daga cikinsu ya yi nuhi a yi wannan ba ana fahimta ba samu ɗaya daga cikinsu ya yi nuhi a yi haka ɗin ba to tun da abin haka ne fahiyar la asara laha fi kitabin wala sunnati to aiki ne wanda bahi da asali a qur'anance ko a sunnance bahi da asali wala ijma haka nan a ijma'in malamai bahi da asali wala qiyas as-sahih wala qiyasin sahihin haka na ingantaccen qiyasi ba babu dalilin yinsa wa man qala min al-mutaakhirin wanda ya faɗa daga cikin malamai wanda suka zo daga baya-baya su ne mutaakirin innahu ya sunnu iqamatu zuhri ba'da al-juma'a wai sunna ne ma kai sallan azhar bayan juma'a khurujan min khilafin domin ka kubuta ka fita daga sabani akwai wanda suka ce za a yi akwai wanda suka ce ba za a yi ba sai yake cewa to kayin kai ka aikata sunna domin gujewa sabani ana fahimta man yamna at-ta'addu sabanin da ya hana ayi ayi jumu'o'i da yawa a ce ga juma'a can ga juma'a can ga juma'a shine at-ta'addudi mutlaqan asake kama huwa zahir nasu shafi'i fi al-um kamar yadda wa'ansu suka fahimci haka amma ba haka din bane suka ce imamu shafi haka yi nassanta a cikin littafinsa al'um fa kauluhu ko da imamu shafi ya faɗi wannan to kauluhu ghaira musallamin maganarsa ba sallama masa ba domin ta saba wa magabata tun da kan mazan alhassa bai fa ina shafi'i la ya jizu salatu zuhur inda shak fi sabak wa admihi imamu shafi bai halattar da kai sallan azhar bayan kai sallar juma'a ba wai don ana kokwantu wai dai wani sun ce za a yi wani sun ce ba za a yi ba a imamu shafi ba haka yake ne ba sai sabak a cin abin da ya gabata wa adimihi ko kuma rashin kokwantar ma ya sa kai duk bai faɗi haka ba illa haisu daƙal waƙat sai dai in lokacin ya ƙure ana fahimta idan juma'ar lokacin ta ya ƙure ainin baka samu juma'ar ba kuma ita juma'a mutum da ya baya yi mutum biyu ba sa yi har in lokacin ya ƙure to kai in ka zo yin sallar ba juma'a za ka bayan azahar za ka yi ko da ranar juma'a ne an bamci wannan kuma ko da ka je ka samu liman ɗin ma iya sallar juma'a makararka ta kai har an yi raka a ɗaya ba ka zo masallaci ba har liman ya yi ruku'in raka'a ta biyu ya ɗago daga ruku'in raka'a ta biyu sannan ka zo ka yi kabbara ka bi shi to in an yi sallama raka'a hudu za ka yi an fahimci wannan wani iya cikin hukuncin da juma ce kaɗai take da shi a cikin salloli har illiman ya ɗago daga ruku'i na raka'a ta biyu a ranar juma ta juma ta barka idan ya yi salama idan ka tashi hudu za ka yi azahar za ka yi to sai dai in irin wannan ne jima mu shafi sai dai in daƙal wakat sai dai in lokacin ya kunta sai baka samu juma'a ba to shi kina azahar za ka yi an fahimci wannan sai malik ke cewa qala fi al'um imamu shafi da ya sake magana cikin littafinsa al'um wannan shine madogara na dukkan wani bashafi a wajen fiqh ba a yi littafi da ya kumshe masailul fiqhiyya irin wannan ba al'um na imamu shafi littafi ne babba wanda kuma yayi magana kan fiqhun mazhabar imamu shafi maliki cewa wa in kana walin yini hakim idan wani shugaba a gari yusalla fi masjidin sagirin yayi sallar juma'a sa a wani kankanin masallaci aka hadu aka yi sallah faja'a walin ghayrahu sai wani mai mulkin yazo wanda ba shi ba fa salla fi masjidin azim kuma sai ya jagoranci sallah akai a masallaci babba amma kowa juma'a yi an fahimta kamar dagaci yayi juma'a kuma hakimi ma yazo yi juma'a an fahimta nan dagaci yazo ya fara yi shi kuma a hakimi da ya zo sai ya je wani masallaci babba haka sai ya jagoranci wata juma'a da kun san sarakai su ne malamai yasa a tarihin shehu dan fodiyo duk wanda ya bashi tuta na sarauta to malami ne shine nan gombe aka samu bobe yaro ko yawa abauci aka samu malam yakubu duk tu adamawa modibo adama ko yawa duk su ne daura malam musa duk su aka bawa shehu usman ya ba su tutuci duk malamai ne in sun zo su ne sarakai kuma su ne malamai su ba da kuɗi ba su yi tafsiri kuma su ne zauna a kujerar sarauta da can abin haka yake asali to da tafiya ta tafiya turawa suka zo sai ne abin ya canja ku aka ce malamai daban din sarakai daban an fahimta wannan da sisan turawa ne amma ai ya fi kwarjini ma a ce ga sarauta kuma ga malinta ya fi kwarjini za ka iya ba da doka to amma yanzu neman wace doka zai ba a ga Allah bai isa ba me isa ana ce maza farko da kan minbari an san bahi da dogari bahi da kowa amma an sarki ne ba san iya da iya da iya da iya da fawa a hannun shi zai iya sa aladabtar da wani mara kunya na masallaci amma yanzu liman ba ya isa bai isa ba da wannan fawa to wannan iya cikin sharrin yahudawa wallahi ba suka raba abin domin a rage wa karfin zartarwar lima mai karfi aka rage musu wannan fawa a sai wani daga cikin wasu wani mai mulkin yazo ya jagoranci sallah to sai malik ya ce fa ayyuhuma salla awwal al-fahiyal juma'a to duk wanda ya fara yin sallar a cikinsu to sallarsa ita ce juma'a yanzu misali har yanzu a ƙauyuka akwai irin wannan a ce gari ne amma masallaci ne da juma'a ana fahimta kuma yawan masallatan juma'a nan ya'yan uwa ku yi haƙuri ba alkhairi ba ne wallahi ba alkhairi ba ne siyasa ce ta addini da shigo kawai amma a asali a asali sai an samu aƙalla tafiya ta kai kilomita shida sannan har yanzu wannan shi ne a rubuce a mazhabar imam malik sannan za a fara za a bada dama a kafa wani masallacin juma'a kuma daɗin juma'a ta fi kwarjini ai ta fi kwarjini Allah ya ji kan sarkin Kano Alhaji Ado Bayero a lokacinsa bai ba da dama a yi masallacin juma'a sai an samu tazara mai tsawo da masallacin da ke kusa da shi aƙalla sai an sami kilomita uku zuwa hudu ya ce ajajuwa ku da za ku yi sabon masallaci tsohon masallaci me dalilin da ba za ku yi sallaci ai an yi yawa ne ai tazarar ta yi nisa ko unguwa ce ta karu akwai safin gine-gine in an tabbatar akwai wannan yanayin to sai ba da dama a gina amma yanzu ga masallacin juma'a an ka sha kwana wani ne a ce an ka sha kwana wani ne a ce ko ta juma'a yake yasa ba ku da jini juma'a dacin idan ana juma'a kai ka ce sa wace sallah yake ko karamar sallah ko basal ka ga ranar mata fita da banka amma yanzu ina siyasar addini ta shigo mana kowa iya so ya kafa masallacin juma'a an fahimta amma yawan masallacin juma'a cikin musulmi ba alkhairi bane gaskiya ba alkhairi bane ba to sai malik ya ce wanda yi sallah wanda ya zo yi sallah da farko to ita ce juma'a wanda ya fara jagoranta sallar juma'a ko da ɗaya mai mulkin ya zo yayi wata sallar juma'a a garin da tsarin su juma'a ɗaya ake yi wane yayi kuma daga baya ma wani ya zo yayi to shari'a ta ce na farkon da mamunsa sun suka yi juma'a ina fata kun fahimci magana na farkon da ya jagoranta to sallar juma'a sa ita ce karɓaɓɓiya amma wanda suka yi sallar juma'a bayan an yi ta farko a garin da tsarinsu juma'a ɗaya ake yi to ta biyun da aka yi ba juma'a ba ce ko da ba masallaci ɗaya ba ne in dai tsarin garin juma'a ɗaya ake yi in dai tsarin garin juma'a ɗaya ake ko da a wani masallacin aka yi juma'a to ba ta yi ba domin almusulmi na da shiruɗe su musulmai suna kan shiruɗinsu an fahimci nan imamu shafi ya ci gaba da cewa fa ayyu ma salla awwalan fa hiya jumaa duk wanda ya sallaci juma'a ta farko a cikin su to shine ta juma'a amma fa in lam yajri ayyuhu ma salla awwalan idan da wanda ya jagoranci sallah ta farko da wanda ya jagoranci sallah ta biyu a gari ɗaya da aka yi da masallar juma'a da yake yi aka kasa gano wane ne ya fara sallar juma'a to fa'a da ahaduhum aljuma'a fil waqti dayan idan da sauran lokaci to ɗaya masallacin ko ɗaya limamin akwai dama dai da zai iya sake juma'a da ba idan an kasa gane waye a cikin su ya fara yi an fahimta in lokacin bai fita ba na juma'ar to zai iya wata juma'ar domin fita daga wancan sabanin fil waqti ajzat amma wa in zahaba al idan lokacin ya fita sun yi juma'a biyu a gari ɗaya garin da juma'a ɗaya ke yi ba a ganewa ya fara yi ba akan wane amma dai an tabbatar wane yayi wane yayi an kuma kasa ganewa ya fara yi kuma lokacin juma'ar ma ya fita an fahimta a ada ma'an fasalla ya ma'an arba'an arba'an to juma'a su gaba ɗaya ta rushe kowa zai sallan azhar ya sallaci raka'a hurhudu hurhudu da hidimamu wannan fatawa ce ta imamu shafi qala rabi'a yuridu ya'idu dhuhra imamun rabe yake cewa kowa daga cikinsu ya sake sallah kaza kun ji yadda ake tsari a dakira lokacin da akwai haɗin kai juma'a ce aka yi amma bisa ka'idar unguwar juma'a da yake to wane yayi sai wane ma ya zo yi ka dauka rahin sani ne ko ka dauka a'a wani dan karaman sabani ne to duk da wannan shari'a ba ta yadda kowa ya juma'ar ba sai aka ce wanda ya fara gabatar da juma'ar a wannan yinin to sa juma'ar sa da mamunsa ita ce dai juma'a wanda yi da karshe to juma'ar sa bata yi ba idan kuma an kasa gano wane ne yayi juma'ar da farko cikin su biyu to sai a tara su a ce to daya daga cikin ku da mamunsa su je su gaggauta yin sallar juma'a inda sauran lokacin juma'a bai fita ba idan kuma duk lokacin juma'ar ya fita sannan a gane wane yayi wane yayi amma duk juma'a lokacin ta ya fita to hukuncin da imamu shafi yace kowa sallan azhar zai saki juma'ar ba ta yi musu kun ga wannan iya ƙara nuna mana musulunci addinin haɗin kai ne addinin dunkulewa a buɗe ne wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarru amma rarraban nan tana jawo mana illa Allah ta'ala yake cewa a a ku dunkule a buɗaya kar ku rarraba wala tabshalu wa tazahmariku idan kun rarrabu to karfin ku zai ragu kwarjinin ku zai zube amma in kuna dunkule a gude wannan dunkulwar ta ku da taruwar ku a gudaya to iya ƙara nuna kwarjinin musulunci ne iya ƙara nuna wanda ba ku kuna da yawa ba idan da za ku ƙara fahimta wannan da Allah dama ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ita wannan al'umma al'umma ce dai agun Allah inda musulmai ne ku duba yadda Allah ya rakkaza aikin haji a lokaci da yake inda yau saudiya suka da kilarin suka ce yau shi ne arfa to dole ka inda kai musulmi ne a duniya ka yi da wannan ranar da arfa ne ko da kun ce ku ba ku yi da bato shari'a ba ta kallon rashin yadda aikin banza kuke yi an fahimci wannan duk duniyar musulunci arfa ɗaya ake yi kunga wannan nuna mana ake cewa mutum kula mu zama masu haɗin kai yasa dama yake cewa asiyam yawma yasumun nas alfitr yawma yafṭirun nas a shari'anci agun Allah al'umma mafi yawa ran da suka dau azumi to ranan ne azumi agun Allah an bayyana wannan ko da kuskure suka kuskurewa ganin wata in dai su ne majority suka dau azumi da kyakkyawan zato da suke yi to agun Allah azumi su yi ne azumi haka sallah ma majoratun mutane ran da suka yi sallah to agun Allah ma ita ce sallah wannan rana haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yasa ka zama shazi ku kebe ku ne yan ra'ayin riƙau yan waye duk kuna shirme ne kuna batawa kanku lokaci ne game da addini amma addini kullun abin da yake bukata dunkulewa kuma da al'umma mafi yawa su dunkule akan abu yasa ma'aikin Allah ke ce al'umma ta ba su taba haɗuwa akan kuskure ba in dai sun haɗin to sai Allah ya kawo wani basirar gano daidai a cikinsu Allah ya samu dace amma lalle ilalla abubuwan da suke faruwa a yanzu abin kai shi ne wallahi ma wani masallacin yau zaka je lasu fika wata tana shiga wata ba na wa alaikum salam na'am eh to sai dai kwa da mai masu dawa kwamitin dawa 184 a cikin ƙwariyar gombe masallacin juma'a 184 kuma har yanzu gina wanzu ake da ce har yanzu gina wanzu ake akwai da yawa wanda ma ba a buɗe ba ana gidansu mun ji a yanzu haliyyar yau ɗin nan ana da 184 wadai da gaske kuma a shari'anci kaga 84 na wala sai shi duk wannan ɗarin idan aka yi sikiririn a shari'anci sai an kiya soke su ɗarin wallahi ba za su kai labari ba amma ina siyasar da ya tashi kowa iya alfahari yawan masallacin juma'a na kaza kowace kungiya kaza ta je idan gwamnati ya ce kawo masallacin juma'ar ku yikenan wata yar bukka ma sai ya ce masallacin juma'a ne a rubuta a ba shi bane ba shi ne mana a ce ai wa kungiya su wani tafi tafi sauran duk masallacin juma'a in dai wannan manufar ce to aikin banza ne aikin banza ne wallahi ku dunkule a masallatan juma'ar ku bakwai hudu biyar shida wala ya fi ku yi hamsin a irin wannan manufa duk an kawo musulunci rauni wallahi ba an kawo mana takaici da kaici kuma wannan kullum abin da nake faɗa ni a abin da na fazato su waɗannan shugabannin namu na addini wallahi suka yi wasa sai Allah jami'i su alahira ba wanda bai san wannan karatun a cikin su ba wanda bai san wannan ba ba wanda bai san ba daidai ba ne amma ra'ayi da mabiya da son girma ya hana su dunkule kansu yawa kansu abin da ya kamata kowa jan kowa ɓangaren sai yake so ya buɗa kawai kowa abin da yake bukata ke a dinga fada akan masallaci ana rigima ana zuwa kotu akan me ni fa musulmi ne kai musulmi ne akan me za mu je kotu a masallaci in na mallake shi shago zan mai da shi ko wani kayan kuɗi zan zuba a ciki duk dai ba sallah za a yi ba da kai da ni din duk ba sallah za a yi ba me a ciki abun kunya muna kunya ta kama abun wanda ba musulmi ba akwai wani masallacin da ake faɗa mina na mina mitin an ce wajen shekara biyar ana shari'a kan masallaci shekara biyar kuma anan garin yake masallaci yan wani sun ce nasu ne yan wani ma sun ce nasu ne abin kunya kuma shugabannin suna gani suna ji suna gani wannan ba daidai bane wallahi wannan musiba ce ba karama ba saboda ka dole a gyara wannan indai ana so musulunci kwarjinin su ya dawo sai an gyara wannan amma an baka ba za mu dinga tafiya ga mu da yawa amma ba mu da katabus ba za mu ba mu isa mu saba mu sa hannu hana ba yanzu in musulmin Najeriya muna da haɗin kai muna tafiya a matafiya ɗaya akwai wani arnan ma da isa ya faɗa mana magana wallahi tallahi babu shi su kansu sun san sun san mu ne 80% a wannan kasar ba ma 75 ba mun kai 80% amma yawan namu lokacin a banza ne a banza ne ba mu da haɗin kai ba mu da haɗin kai kuma abin da zai nuna muku ya ƙara fito muku da wannan maganar fili shi ne ga zaben da aka yi na shekarar bara 2023 ai an ai Allah ya tona asiri ne ai duk wani wanda ba musulmi ba ga inda ƙuriya su tafi da na kudin da na tsakiyar nigeria da na arewacin najeriya in dai kai kirista ne to ƙuri'ar ka fita obi gaje bawa ba haka ba ne haka ne duk wani kiristan najeriya fita obi gaje dangwala ƙuri'arsa amma da allah zai nuna musu duniya ta gane ba komai ba ne wanda ya na ɗayan da wanda ya na biyun duk musulmai ne su a mataki na uku suka zo sosai kuwa haka ma dewa ba yi zaben ba duk da rashin fita zaben da musulmai suka yi da ɓacin ran da bakin cikin da damuwar da wanda ya na ɗaya musulmi ne wanda ya zo na biyu musulmi ne duk da su sun dunkule ɗin sun fita ƙwansu da ƙwarƙwata ya suka samu nan ba ta uku wani bai mijon nan kun ga wannan aishi abin nan hunci ne a fili wannan ai amma duk da wannan yawan namu mun kimma yadda yawan namu ya mana rana mun kim yadda yawan namu ya jawo mana alkhairi Allah sauka malik yake cewa wa qala nawawi imam an-nawawi yake cewa a mallazi mallazimatul juma'a duk wanda juma'a ta lazimce shi la yajuzu an yusalli adh-dhuhra bi halatta ya sallar azhar qabla fawatil juma'a kafin lokacin juma'a da fita zila khilaf wannan magana ce wanda babu sabani akan ta li'annahu mukhatibun bil juma'a domin shi shari'a take masa magana juma'a zai ba zahar zai ba in dai kana cikin mutanen da shari'a ta lazumta musu juma'a to ba a yadda kai sallan azhar ba in dai ba lokacin juma'ar ba ne fita ko da kayi azhar lokacin juma'ar bai fita ba ko akwai gunda zaka je ka samu juma'ar kai azhar to bata yi ba wani shi ma wani sabon fiqh ne karka ce ai masallacin mu sun yi sallah ai a tunda masallacin sun musanna kai azhar zan yi a'a masallacin sarki wajen karfe biyu suke kai wasu nazara kai ka tafiyar ka can a shi ne gaskiyar magana kar ka yadda da irin wannan in ka sake za kai baka yi juma'ar baka yi zahar ɗin ba kun ga dai abin da imamin nawawi ya faɗa in dai kana cikin wanda shari'a ta lazimta wa juma'a to ba a yadda kai azaba qabla fawatil juma'a in dai ba lokacin juma'ar bane gaba ɗaya fita a garin har inda gunda ba su yi juma'a ba to dole ka je ka yi juma'ar a can bila khilaf yace wannan babu sabani a wannan duk malamai haka suka faɗa to kai waye waye madogaranka in masallacin ka sai sallah ka daka ya zahar ranka kuma akwai gurabe da dewa ba su juma'a ba li'annahu mukhatibun bil juma'a domin shi musulmin da juma'a ta lazimce shi kuma lokacin da bai fita ba shi shari'a take yi wa magana game da juma'a rai fa in sallar zuhra qabla fawatil juma'a fa qawlani mashhurani as-sahih bi butlaniha wa yalzimuhu i'adatuha ya ce duk wanda ya sallaci sallan azahar matuƙar lokacin juma'a bai fita ba an fahimta sai ce a wannan ƙaziyar injimalin akwai maganganu guda biyu mafiya shahara ya ce mai inganci cikin maganganu shi ne sallarsa ta ɓaci bai sallarsa ba ta yi ba wayar zimuhu ya adatu wato dole sai ya sake ba ta yi ba ya sake li'annal fad huwa juma'a domin farillarsa a wannan yinin ita ce juma'a fa hadhihi an-nusus sariha fi anna shafi'i wa ashabahu la yajuzuna salatu az-zuhr wannan nasin iya nuna mutane magana ce a fili imamu shafi'i bai halatarwa da mutane yin sallan azhar ba liman ashkal alaihim amrus amrus liman ashkal alaihim amrus sabaq wancan al'amarin da ya gabata wanda aka ce imamu shafi ya ce akwai yiwuwar za ka iya yin juma'a a rana za ka iya yin azhar a ranar juma'a to da iya nufin sai in juma'a ta barka duk masallaci dama masallaci ɗaya ne a garin to an yi sallar juma'a ba inda za ka je to azhar ce ta lazimci ka a wannan yinin to abinda imamu shafi yake nufi kenan ba wai da sauran wanda ba a yi juma'a ba ko kuma haka kawai ma an kai juma'a kai azhar da ba haka yake nufi ba shine liman liman ashkala alaihim amru sabiq illa haisu daqa alwaqt sai dai in lokaci ne ya kuntace masa an ta'adiyati ha juma'a ba zai iya gabatar da ita a juma'a ba domin lokaci ya kure fama yaf'aluhu kasirun minan nas abinda da yawa daga cikin mutane suke aikatawa min iqamati zuhurin akiba salatil juma'a su tsaye da azahar bayan sun kammala sallar juma'a fi halatin ta'ajjudi wa iskalu la'am wajen cewa juma'ar tara rabu da yawa can sun yi juma'a can sun yi juma'a sannan akwai al'amura na iskal akwai abubuwan da ba su fito fili ba an fahimta mukhalifun lima kalahu shafi wa sahaba to masu tafi akan wannan ra'ayin sun saba wa maganar imamu shafi da yi da sabansa walizalan ma alima wali misra lokacin da ɗaya daga cikin sarakunan ƙasar misira ya fahimci shi ne husaini basha fi ahadi sultan mustapha salis al-usmani an na salatun zuhri ba da juma'a la'asar lahu a cikin fahimtarsa duk da lokacin ya taso ya ga ana yi ya riski wa su a misira suna yi sai ce wannan abin da kuke bahi da asali ya addini a ce ka yi azahar bayan ka yi juma'a to amur ne la'asar lahu min kitabin wala sunnati babu magana a ƙorani sannan babu maganar a sunna wala min amalil a'imma babu wani a ɗaya daga cikin magabata daga cikin malamai wanda aikin su nuna haka amurun a amurun fi sana alf a alfun mi'atain saba'a wa saba'in hijiriya al'amari ne wanda ya faru a shekara ta 1277 a wannan shekara ka kirkiro waccan bid'a da cewa idan mutum yi sallar juma'a zai tahiya mai ta za an gane ko ba da iqamati ya fil azhar wa ghairihi bayan wa'an sun tahi suna yi irin wannan yin sallah za din daren juma'a bayan juma'a masallacin azhar na kasar misir da wa'an sun masallata to sai tashi ya nusar ya ce wannan ba daidai bane wannan bid'a ce fajazallahu khairan shi wannan malami da ya tsawa game da wannan aiki to Allah ya saka mai da alkhairi ala mani hadhihi al bid'a akan kokarin hana waccan bid'a da yi wa asabahu wifqi man man yantabiha liman iha kuma Allah ya mai sakamako gwargwadon dukkan wanda ya fada ku ya hanu da aikata irin wannan aiki an bayyana magana kuskure mai namba ta 20 qira'atu suratul ikhlas alf marra a ce a baka wani wurdi ran juma'a za ka karanta qul huwallahu sau dubu an bayyana a ce duk juma'a an baka wannan wurdin sai ka kul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ka yi dubu an baka lazimi wannan dolan ka sai ka yi wannan to wannan shi ma al'amari ne wanda bai da asali a addini wa min al-aqta al-munkara malice ya daga cikin kusakurai ababan kyama ash-sha'i'a wanda suka yadu a wa'ansu guraben qira'atu suratul ikhlas alf marra yawm al-jum'ah karanta suratul qul huwallahu ahad sau dubu a ranar juma'a fa inna wala dalila alaihi yin hakan bahi da wani dalili wa amma hadisu man qara qul huwallahu ahad alf marra amma koda zaka ci karo da wani hadisi cewa duk wanda ya karanta qul huwallahu ahad har zuwa karshen ta sau dubu a ranar juma'a faqad tara nafsahu min Allah to ya fanshi kansa da gun Allah ya kubutar da kansa a gun Allah to yake ce fa haza hadisun mawdu' wannan hadisi ne ƙarya ce a ciki magana Allah bai faɗi wannan magana fihi majashi'a al-kazzab akwai majashi'a wanda malamai sun ba hukunci mai ƙarya da cikin hadisi an gane ko wa hajjaj bin maimun da wani hajjaj bin maimun al-basri munkarul hadis ko kuma hadisin sa ba a karba to ko da ka bi hadisi za ga sunan waɗannan mutane mutanen guda biyu a kan shi in dai sunansu ya fito to malamai sun ce ba za ka karɓi hadisin kuskure mai namba ta 21 takabirul aidi inda kaulul khatib alhamdulillah sumbatar dan yasa sumbatar yan yasu sune aidi a lokacin da liman ya fara cewa innal hamdalillah eh lokacin da ya fara cewa iyawa ya fara innal hamdalillah a ce iya farawa mutum ya sumbaci hannunsa haka kamar da wannan dimun da'iman to shi ma kuskure ne wa haza min al aqba allati yaf'aluha kathirun minan nas malai ce wannan shi ma kuskuren wasu daga cikin mutane da yawa suna aikatawa fatarahum inda qawlul imami innal hamdalillah lokacin da liman ya fara cewa innal hamdalillah zai fara khutba yuqabbiluna aydihim sai su dinga sumbatar hannayensu wa hadha al-fi'l lam yarid an sahabati nabi sallallahu alaihi wasallam wannan aiki bai gangaro daga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ba wala ahadin min man salafa hadhihi al-umma wala ahad min salafi hadhihi al-umma babu ɗaya daga cikin magabata na ƙware na wannan al'ummar da aka ce yayi wannan aiki wajibu alaina an naktaliqa bima kana alaihi bima kana alaihi talamizatan nabi sallallahu alaihi wasallama mali ce wajibi ne a garin mu makalkale mu kankame abinda muka gano daga almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune sahabbai da abinda sahabbai suka aikata to addini ne kaza duna an nazaba ila ghairi kar mu tsallake na sahabbai mu tafi wajen wani min maktalaqtahu wa ahdathahu an-nas cin abinda mutane suka kirkiro kuma suka bashi matsayi a addini duk abin da ka duba ka duba ga ba sahabi a kan al'amarin ba wani ƙwararren tabi'i to abu ne wanda mahi da asali a ɗin da shi kuwa sai koma binciken kan me sahabai suka yi me tabi'ai suka yi to in kana so ka samu lada ibadar ka dinga ɗora ta kan wannan mizani domin wa khairul huda huda rasulillah mafi alkhairi shirya shirya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce khairul qurun qarni mafi alkhairin zamani in ji manzo Allah zamanin da na rayu ne sahabai kaga ba za ka bar abin da ya fi alkhairi ba hukuma wanda bai kai na farko darajar alkhairi ba an fahimci wannan Allah ya samu dace mun zo gaba da za mu tsaya insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da ne kuskure ko tuntuban harshe muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifinmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifinmu Allah ya sa da mu da su aljanna ce makomar Allah ka shirar da mu da zuriyar mu ya Allah ka daura mu a tabarki madidici ya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira ya Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya ya Allah mu kuma ka dade mu da lafiya da imani ya Allah ƙara mana lafiya da imani ya Allah muna roƙonka wannan damuna ta mu Allah ya samu ta albarka Allah ka dirar da ita har cikin alkhairi Allah ka wadata mu da ruwa daga gare ka ya Allah Allah duk abin da zai kawo damunar cikas ya Allah ka kade mana shi ya Allah ka dirar da ita da alkhairin ta da albarka ta har zuwa ƙarshe duk abin da aka noma Allah ka sa masa albarka Allah ka sa masa albarka kuncin rayuwa da ake ciki Allah ta'ala ka kama na ƙarshen sa lafiya Allah ka yaye mana wannan musifar tsadan abubuwa Allah ka dada mu cikin hayyacin mu ya rabbul alamin Allah ta'ala muna roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa da wannan jiha da ungoyin mu da garuruwan mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya dukkan wanda suke da niyya ta kawo matsala game da zaman lafiyar wannan ƙasa Allah kare ba su nasara duk wanda ya fake da wani abu zai wani abu na ta'addanci Allah karka ba shi nasara Allah ka yi riko da hannayensu ya Allah din mai tunanin jefa wani a cikin musiba da jefa dukiyar wani cikin salwanta Allah karka ba shi dama ya Allah Allah karka ba shi dama ya Allah wannan zaman lafiyar da muke cikin sako ya Allah ƙaro mana shi Allah duk inda suke cikin takwara rashin zaman lafiya Allah a kai nutsuwa da zaman lafiya go wanda kuma da akwai zaman lafiya Allah a ƙara mana ka dawwamar mana da zaman lafiya ya Allah ta'ala dukkan wasu shaidanun mutane da aljanu ya Allah ta'ala kai riko da hannayensu ya Allah ta'ala mana roƙonka ka kimsa wa shugabannin mu tausayi ya Allah ka kimsa musu tauyi a zukatansu ya Allah ka fahimtar da su nauye nauyin da yake kasa na al'umma su ya ya Allah ka ganar da su cewa dukiyar gwamnati ba ta su bace Allah ka ganar da su haƙƙi ne Allah ya ba su Allah ka fahimtar da su wannan su gane wannan ya Allah Allah kuma ka ba su ikon takaita da abin da yake hini haƙin su ya Allah ya Allah ka bawa ka ba su ikon yalwata al'umma cikin dukiyar ƙasar da Allah ya ba su ya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya ma dattawa mu na wannan masallaci da wannan unguwa Allah ya musu albarka jami'an wannan masallaci tun da kan limamai da ne yan kwamiti Allah ta'ala ya biya wa kowa bukatu ta alkhairi in midiyar mu Allah ta'ala ya kara musu albarka da hazaka Allah ya biya musu bukatunsu na duniya da lahira Allah ya sanya albarka a rayuwarsu da ayyukansu da kasuwancinsu wanda ya asasa wannan masallaci mai wannan gida sanata goji Allah ya kara musu albarka Allah ya mai Allah ya riko da hannayensa cikin ayyukan alkhairi da abin da zai aiwatar matakar ba alkhairi bane Allah karka ba shi ikon aiwatarwa da abin da yake alkhairi Allah ka ba shi ikon linka aiwatar da shi a rayuwar shi Allah ta'ala ka karawa mahaifiyarsa lafiya Allah karawa mahaifiyarsa lafiya da sauran marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya dukkan al'ummar da suka zo wannan masallaci domin jin wannan karatu Allah ya biya bukatun mu na alkhairi kuma Allah ya mai da kowa gidansa lafiya duk abin da ya shige mana gaba a rayuwa Allah kai mana maganin sa duk abin da muke tsoron faruwar sa Allah ka tsare mu da faruwar sa duk abin da muke kauna a gare ka ya Allah ka hada mu da shi ya rabbul alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalamun alal mursalin akwai daya daga cikin yan uwa mahalarta wannan masallaci a jiya yake sanar da ni cewa yayi cinikin wani gida na shiga to Allah ta'ala cikin hikimarsa ya bada wasu kudaden akwai dan abubuwa da suke kasa kasa ba a kammala clearing din su ba amma cinikin yayi